وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن ربكم بمنه وكرمه فصل في كتابه كل شيء وأرشدكم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار ويسعدكم في هذه الدار وبين الحقوق التي لرب العالمين على عباده لأن حق الله علينا أعظم مما أعظم مما افترضه علينا وأكبر مما أوجبه علينا ولكن الله برحمته فرض علينا بعض ما في وسعنا وإلا فحق الله أن يذكر فلا ينسى ويطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر وبين الله حقوق العباد بعضهم على بعض لتكون الحياة آمنة مطمئنة راضية مباركة تذلها الرحمة وتندفع عنها النقمة ويتم فيها التعاون ويتحقق فيها التناصر والمودة فبين الحقوق الوالدين على الولد والولد على الوالدين وحقوق ذوي القربى والأرحام بعضهم على بعض وكل يسأل عن نفسه في الدنيا والآخرة عن هذه الحقوق والواجبات فإن أداها وقام بها على أحسن صفة كان بأعلى المنازل عند ربي ومن ضيع هذه الحقوق كان بأخبث المنازل عند ربي أيها المسلمون إن صلة الرحم حق طوقه الله الأعناق وواجب أثقله الله به الكواهل والأرحام هم القرابات من النسب والقرابات من المصاهرة وقد أكد الله على صلة الأرحام وأمر بها في مواضع كثيرة من كتابه فقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وجعل الرحم بعد التقوى فقال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ولعظم صلة الرحم ولكونها من أسس, من أسس الأخلاق وركائز الفضائل وأبواب الخيرات فرضها الله في كل دين أنزله فقال تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين الآية وثواب صلة الرحم معجلة في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبها في الآخرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه رواه الحاكم والبزار بسند حسن وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم رواه ابن ماجه والترمذي والحاكم أيها الأحبة في الله وصلة الرحم لها خاصية بانتشار الصدر بانشراح الصدر وتيسر الأمور وسماحة الخلق والمحبة في قلوب الخلق والمودة في القربى وطيب الحياة وبركتها وسعادتها والمسلم فرض عليه صلة الرحم وإن أدبرت والقيام بحقها وإن قطعت ليعظم أجره قال أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها رواه البخاري وقطيعة الرحم شؤم في الدنيا ونكت وشر وحرج وضيق في الصدر وكراهة في القربى وتعاصة في أمور الحياة وتعرض لغضب الله وطرده وتكون الرحم أيها المسلمون وتكون الرحم والأمانة على جانبي الصراط تختطف من ضيعها وترديه في جهنم كما في الحديث الذي رواه مسلم أيها الإخوة بالله إن صلة الرحم هي بذل الخير لهم وكف الشر عنهم هي عيادة مريضهم ومواساة فقيرهم وإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم وإتحاف غنيهم والهدية له ودوام زيارتهم والفرح بنعمتهم والتهنئة بسرورهم والحزن لمصيبتهم وتفقد أحوالهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم والصبر على أذاهم وحسن صحبتهم والنصح لهم وإن قطيعة وإن القطيعة وإن القطيعة بين الأرحام في هذا الزمان قد كثرت وساءت القلوب وضعفت الأسباب وعامة هذه القطيعة على الدنيا على الدنيا الحقيرة وعلى الحظوظ الفانية فطوبى لمن أبصر العواقب فطوبى لمن أبصر العواقب ونظر إلى نهاية الأمور وأعطى الحق من نفسه وأدى الذي عليه وركب وركب إلى الله وركب إلى الله في الذي له على غيره وإن القطيعة المشؤومة فقد ينفخ الشيطان في نارها فيتوارثها الأولاد عن الآباء والصبر والاحتمال والمعروف والعفو خير الأمور وأفضل داء لما في الصدور أيها المسلمون إن المرأة قد تكون من أسباب القطيعة بنقلها الكلام وبثها المساوئ ودفنها المحاسن وتحريشها للرجال وقد ترى لحماقتها أن لها في ذلك مصلحة وقد تدفع أولادها في الإساءة لذوي القربى والله والله لها بالمرصاد وقد تكون المرأة من أسباب التواصل وقد تكون المرأة من أسباب التواصل بين الأرحام وتوكيد المودة بينهم بصبرها ونصيحتها لزوجها وحثها على الخير وتربية أولادها والله سيثيبها ويصلح حالها ويحسن عاقبتها فيا أيتها المسلمات اتقين الله تعالى وأصلحن بين ذوي القربى ولا تكن القطيعة من قبلكن فإن الله لا يخفى عليه خافيا قال الله تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم واستغفر الله وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقوى خطبه أيوم خطبة سيدة تكيب kunshe da bayanin falalar sadar da zumunci ya ku yan uwa musulmi lalle ku sani Allah subhanahu wata'ala da ni'imarsa da falalarsa da karamcinsa ya fayyace komai a cikin littafinsa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiryar da ku zuwa ga dukkan abin da zai kusanta ku da aljanna ya kuma nesantar da ku daga wuta ya kuma sa ku samu arziki da walwala da jin daɗi a cikin wannan gida na duniya ya bayyana haƙoƙin da ubangijin halitta yake da su akan bayansa domin haƙƙin allah maɗaukakin sarki a kanmu shi ne mafi girma daga abin da allah ta'ala ya farlanta mana shi ne mafi girma daga abin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana sai dai ubangiji su bahanahu ta'ala da rahamarsa ya farlanta wannan haƙƙi a kanmu gwargwadon ikonmu in ba haka ba haƙƙin Allah maɗaukakin sarki haƙƙi ne da za a dinga ambatansa bai kamata a manta ba ya kamata a yi masa ɗa'a bai kamata a saba masa ba ya kamata a yi masa godiya bai kamata a yi masa butulci ba ubangiji subhanahu wata'ala ya kuma bayyana haƙoƙin bayi sashin su ga sashi wani ɓangare akan wani ɓangare domin rayuwa ta kasance amintacciya domin rayuwa ta kasance kimtsatsiya nitsatsiya domin rayuwa ta zamanto yardajjiya mai albarka wanda jin kai da rahama ke zama inuwa da girgije da zai lullube al'umma sannan nikima wato ukuba da azaba da rashin jin daɗi da kunci ya zamanto yana tun kuduwa daga kan al'umma sannan wannan ainihin wato abin da tana cika da taimakekeniya a tsakaninsu yana tabbata da ainihin wato ƙauna a tsakaninsu don haka ubangiji maɗaukakin sarki ya bayyana haƙoƙin iyaye akan 'ya'ya kamar yadda ya yi bayanin haƙoƙin 'ya'ya akan iyayensu ubangiji ta'ala ya yi bayanin haƙoƙin 'yan uwa a tsakankaninsu sannan ubangiji maɗaukakin sarki zai tambayi kowa game da haƙƙin allah maɗaukakin sarki da ya ɗora masa don haka iya tafiyar da wannan rayuwa na cikin iya ba wa dukkan ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'ati kullazi haƙƙin haƙƙa dukkan wani ma'abocin haƙƙi haƙƙin allah maɗaukakin sarki ka bashi haƙoƙin bayi a tsakankaninsu a matsayinka na uba ‘ya'yanka suna da haƙoƙi a kanka ka ba su a matsayinku na ‘ya'ya iyayenku suna da haƙoƙi a kanku ku ba su a matsayinki na mata a matsayinka na miji a matsayinka na ɗan uwa wa ko ƙani wan uba ko ƙanin uba kaka ko jika kuna da haƙoƙi a tsakankaninku na zumunci na ƙaunar juna da taimakekeniya a tsakankaninku don haka kwarewa a cikin wannan rayuwar shine iya tafiyar da dukkan ma'abocin haƙƙi ka ba shi haƙƙinsa don haka musali yan uwa musulmi bayar da waɗannan haƙoƙin shine zama lafiya shine kwanciyar hankali shine samun sa'ada kuma duk wanda yake iya tsayuwa wajen yaga cewa 'yan uwansa na kusa da na nesa 'yan uwansa na ɓangaren mahaifinsa da 'yan uwansa na ɓangaren mahaifiyarsa yana iya bakin ƙoƙarinsa ya ga cewa ya sauke haƙoƙinsu na zumunci da ke tsakaninsa da su wanda za mu yi bayanin wani irin ya ake tsadar da zumunci din insha Allah to wannan haƙoƙin shi ke sa bawa ya samu matsayi mafi ɗaukaka a wajen ubangiji subhanahu wataala gwargwadon yanda kai wa sarere kai wasa ka tozartar da haƙoƙin ma'abota haƙƙi cikin ƴan uwanka ƙanne ko yayyu mazansu da matansu to gwargwadon kuma yadda mutum zai tashi a cikin mafi munin matsayi a gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ya kiyashe mu ya ku yan uwa musulmi mu sani lalle sadar da zumunci wani haƙƙi ne da Allah ya rataya shi akan wuyan mu ba yanda na iya ba yanda ka iya zaman ka lafiya yi kokari wannan haƙƙi da Allah ta'ala da kansa ya rataya a wuyana da naka ka yi kokarin ka sauke naka yi kokarin sauke nawa wajibi ne mai nauyin gaske da Allah ta'ala ya dora shi akan kafada ta ya dora shi akan kafada ka da sauran yan uwa musulmi gaba daya dan dan haka mu sani zumunci sune yan uwa wato al'arham wayanda ake kira ‘yan uwa su ne ‘yan uwa na nasaba dangantaka wanda kun haɗa nasaba ta jini da su da kuma ‘yan uwa ta sarakuntaka ka aura a gidansu ko sun aura a gidanku to nan ma akwai ƙaraba akwai kusanci tsakaninku yanzu an sake shi yasa daga cikin hanyoyin da ake iya cin gadon juna bayan dangantaka ta jini akwai kuma dangantaka ta auratayya da haka duk wanda auratayya ta shiga tsakaninku sun zama surukanka ko kun zama surukansa to wannan ma akwai haƙoƙi irin na zumunci da zai dinga gudana tsakaninku ubangiji subhanahu wata'ala ya karfafi matsalar sadar da zumunci ya yi umarni da a sadar da zumunci a wurare daban-daban cikin littafinsa ubangiji ta'ala ya ce wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil ka bawa ɗan uwanka makusanta haƙƙinsu ba alfarma ka yi musu ba haƙƙinsu ne Allah ta'ala ya ce suna da shi akan ka ba su kamar yadda kake da haƙƙi akan su su baka wal miskin haka matalauci yana da haƙƙi ka bashi wa ibn sabil da kuma dan tafarki ubangiji subhanahu wata'ala bayan ainihin wato tsoron Allah bayan takawa ya kuma gwama da ainihin sadar da zumunci inda Allah ta'ala ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah wanda kuke yin magiya da sunansa wal arham ku kuma ji tsoron yanke zumunci kaga bayan maganar taqawa sai Allah ta'ala ya goya maganar kuma da al arham sadar da zumunci saboda girman sadar da zumunci da kuma kasancewarsa tubali ne daga cikin tubalan kyawawan ɗabi'u wato wata makafa ce daga cikin abubuwan da suke kafe alfaza'il abubuwa na falala da mutunci sannan sadar da zumunci hanya ce daga cikin hanyoyin alkhairi da haka ubangiji ta'ala ya farlanta sadar da zumunci a kowane addini da Allah ya saukar karka ɗauka addinin musulunci ko addinin da aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai ne addinin da aka ce a sadar da zumunci duk littattafan da Allah ya saukar da annabawan da Allah ya aiko zuwa ga al'ummomin da aka aika Allah ya farlanta musu sadar da zumunci ubangiji ta ala ce wa iza akhadna mithaqa bani isra'il tuna lokacin da muka riki alkawari daga banu isra'ilawa la ta'buduna illa Allah muka ce kar ku bautawa kowa sai Allah wa bil walidaini ihsana kuma yi wa iyayenku ihsani ku kyautata musu wa dhil qurba daga cikin masu haƙƙin ka kyautata musu ka faranta musu ka sanya farin ciki a rayuwarsu akwai zawul qurba ɗan uwanka makusanta wal yatama da marayu wal masakin da miskinai al'aya ladan sadar da zumunci ɗan uwa ka sani ladan sadar da zumunci ubangiji ta'ala yana gaggautar da sakamakon sadar da zumunci tun a nan duniya banda kuma abinda Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye maka ya tanadar maka ya adana maka ranar tashin alkiyama hadithi ya zo daga abi huraira Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa man sarrafu an yubsada lahu fi rizqi duk wanda yake so a yaukaka arzikinsa wanda yake so a faɗaɗa arzikinsa a yalwata masa samunsa samunsa ya ƙaru arziki ya dinga shigowa ta kowace kwana sannan kuma baya so ya mutu da wuri a sha akwai maganin mutuwa ba ka so ka mutu da wuri kana so ka zaranka kai ta dabe tsinke ba kana so kai tsawon rai kuma cikin wadata ba cikin talauci da kunci da kakalika yi ba ka samu yalwar arziki ka samu a jinkirta maka kai tsawon rai to in kana son wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ka dinga sadar da zumunci za ka yi tsawon rai ka dinga sadu da zumunci ba za ka yi talauci ba arziki in kana da shi to zai ƙara buɗewa ya ƙara faɗi in kuma hanyoyin sun tsuke Allah ta'ala zai buɗe su su dinga arziki ya dinga shigowa amma sharaɗin shi ne ka dinga sadu da zumunci wannan hadisin imam bukhari da muslim suka fitar da shi duk da akwai maganganu da malamai suka yaya ainihin wato mutum za a tsawaita masa tsawon rai to abu biyu a gurguje tun da muhalli ne na hutuba shine ɗayan abubuwa ne guda biyu yamhullahu ma yasha wa yuthbit Allah ya rubuta zaka shekara 50 a duniya sai Allah ya taimake ka karu rungumi ɗan uwanka kana sadar da zumunci kana kyautata musu Allah sai ya ƙara ma bonus shekara 20 ko 30 sai kai 80 dan Allah shi ba a tambaye sa la yusalu amma ya falu da ya ce za ka yi 50 yanzu ya ce za ka yi 80 ina fatan gane shi ya ce 50 kuma ya goge ya ce 80 wasu malaman suka ce a'a abinda ake nufi shine idan lokacin tafiya yayi kan ba ba abin nan amma kan lokacin yayi za a ƙara maka a faɗaɗa maka idan aka ce zaka shekara 50 tun kana ɗan shekara 30 ko ashirin da wani abu sai ka kama yan uwa duk inda suke ka kai musu ziyara ka kira su a waya ka sadar da zumunci da kudinka ka sadar da zumunci da kafa kana ta yin wannan to kana dan shekara ashirin da biyar ko talatin kuma za ka yi hamsin kafin hamsin din sai Allah ya buɗe shekarun naka sai su koma sittin ko saba'in ko tamanin kamar yadda malamai suka faɗa akwai wata ruwaya daga sayyidina ali radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda abun zai masa daɗi zai yi farin ciki a ce rayuwarsa ta yi tsawo an jinkirta masa ko an tsawaita masa rai kuma zai yi farin ciki a ce an yalwata masa arzikinsa kuma zai yi farin ciki a ce an tunkuɗe masa mummunar mutuwa ya yi mutuwa salin alin mutuwa ta gari mutuwar da kowane musulmi yake so ya irinta baya so ya cika ba imani baya so yana buge-buge yana make-make yana zage-zage a zarararsa yana so ya kyakkyawan cikawa to ya ji tsoron Allah ya sadar da zumunci hadithi ya zo daga abi bakara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce babu wani zunubi da ya dace Allah madaukakin sarki ya gaggauta ukuba ga mai wannan zunubin tun a nan duniya banda abinda Allah ya ajiye masa a lahira na bala'i da tashin hankali sama da zalunci da yanke zumunci ba gwaninta bane ka ce kayi fushi shekara biyu kenan ko uku ba kwa magana da dan uwanka wannan yana daga cikin abin da ake ji maka tsoro saboda wannan hadisi ya ku yan uwa masoya a cikin al'amarin addinin Allah ku sani cewa sadar da zumunci tana da wasu abubuwa da take banta da su wannan ɗabi'a ta sadar da zumunci tana da wasu abubuwa da take banta da su daga ciki akwai yalwar kirji duk wanda yake yin sadar da zumunci Allah ta'ala zai azurta shi da inshirahu sadr yalwar kirji ba zai dinga samun kunci ba ba zai dinga samun damuwa ba ba zai dan cutar damuwa ka je asibitoci ka ga yadda mutane suke ta zuwa ana ba su appointment saboda cutar damuwa Allah ta'ala zai yaye maka cutar damuwa sannan al'amura za su zama cikin sauki duk inda ka dosa Allah ta'ala zai kwance kullum duk inda ka dosa Allah ta'ala zai warware maka tsanani zaka dinga samun sauki cikin al'amuranka ga kuma ainihin wato daɗi na ɗabi'u ga kuma ƙauna da za ka dinga samu cikin zukatan bayan Allah idan ka zama mai sadar da zumunci to zaka zamanto wato zaka samu kaunar bayan Allah subhanahu wataala sannan kuma zaka samu soyayyar yan uwanka zaka kowa cikin yan uwanka yana haba haba da kai dan wuya da wahala wani abu na alkhairi ya tashi ya taso wani cikin yan uwa in an ce an kira a waya za a saka cikin wanda ka fara kira na kai taya shi murna idan damuwa ce kan wani ya kira kana cikin as-sabiqun al-awwalun na kira shi ka jajanta masa ko ka je da kafa ko ka kai masa gudunmawa ta aljihu ko wani abu mai kama da haka to wannan yana daga cikin abin da sai kaga cikin ƴan uwa kowa kaunar ka yake kowa yana son ka sannan kuma zaka samu dadin rayuwa da albarkar rayuwa da arzikin rayuwa lalle mu sani ƴan uwa musulmi an farlanta masa ya sadar da zumunci idan ya ga zumunci ya juya baya ka lura da cewa cikin ɗan uwanka a ko'in da alaƙa ku ta ɗan janye tana nema ta juya da baya zumuncin ya juya da baya yi ƙoƙari ka ɗinke yi ƙoƙari ka jawo ta ta dawo ka tsaya wajen kafewa kai da fata wajen haƙƙin wannan zumuncin ko da ku ya gutsire yi ƙoƙari kai kuma ka ƙulla shi don ladanka ya girmama a wajen Allah subhanahu wata'ala abin huraira ya rojo hadithi Allah ya kara masa yadda ya ce wani mutum ya zo ya haɗu da miyagun yan uwa masu wahalar sha'ani shi yana ta ƙoƙarin ya kamanta daidai yana ƙoƙarin ya kyautata yana ƙoƙarin ya faranta su kuma suna ta ƙoƙarin zumuncin ya dadi kowa ya ta kansa kowa ya je rungumi daga shi sai matarsa da 'ya'yansa kawai kowa ya ta kansa sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ma'aikin Allah ina da yan uwa kuma ina ta ƙoƙari wajen in ga cewa na sadar da zumunci da su amma su duk hanyar da za su bi su yanke zumunci da ni suna yi duk abin da ya same ni na farin ciki ba mai taya ni duk bakin cikin da ya same ni ba mai jajanta mu ni kuma da naji nasu zan je in taya farin ciki zan taya murna in kai gudunmawa ta sannan ina ta kokari duk yadda na samu damar kyautata musu in kyautata musu su ko wuyarta su samu dama ko ya take za su muna namu ya ma'aikin Allah ina haƙuri da su kwarai ina juriya da su su ko kullum suka samu dama suna mun wauta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan al'amarin ya kasance kamar yadda ka faɗa karka damu shedan ya riga ya yi galaba a kansu don haka wannan zumuncin da kake ka annama tusiffuhumul mal kamar kana watsa musu toka ne mai zafi so suke yanda suka shedan ya yi galaba a kansu suka ja layi suka gaya wa iyalansu don akwai wanda gabar har iyalansa zai shata layi ba su ba gidan wani wani ma lokacin za a ga dan uwansa ne uwa ɗaya uba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce in har haka al'amari ya kasance kamar yadda ka faɗa to ka ci gaba da yi karka damu wala yazalu ma'aka min allahi alaihim zahir taimako da agaji da gudunmawa daga Allah ba za ta gushe ba tare da kai a kansu matukar ka tsaya akan haka baka ja da baya ba amma kai ma zuciya ta ɗebe ka tunda haka suka zaba haka suke so shikenan kowa ya kama gabansa a'a in kai haka kai ma ka biye musu kun zama iri da hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Amr annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kama sani mai sadar da zumunci ba shine mai rama maka ba ka je ya je ka bashi ya baka ka taya shi ya taya ka walakin alwasil sai dai cikakken mai sadar da zumunci shine wanda in an yanke shi kuma zai sadar wannan hadisi imamu bukhari ya rawaito shi yanke zumunci mu sani ya yan uwa sharri ne a duniya sannan mu sani yanke zumunci wato shugumanci ne ma'ana sharri ne a nan duniya da kuma kunci kuma sharri ne da takura da kuma kuncin kirji da kuma samun kiyayya ta yan uwa da kuma samun takaici cikin al'amuran rayuwa kuma mutum yana kai kansa ne zuwa ga fushin Allah matsaukakin sarki domin wannan layin da mutum ya kama layi ne da Allah ke yin fushi da wanda ya bi wannan layin da haka za ka samu kanka cikin kuncin rayuwa za ka samu kanka cikin takaici za ka samu kanka cikin bakin ciki sannan za ka samu kanka kuma cikin fushin ubangiji da kuma korar ubangiji daga rahamarsa don haka mu sani yayan uwa sadar da zumunci da amana waɗannan abubuwa guda biyu kamar yadda hadisin musulun ya tabbatar za su tsaya a gefen siraɗi ranar tashin alkiyama za ka yi kallo in zai iya yiwa ka yi kallo a wannan ranar za a ga yadda siraɗi a daidai siraɗin amana da sadar da zumunci yadda suke fuzgar wanda bai sadar da su ba zuwa cikin wutar jihannama suna nan a tsaye mutum yana zuwa wuce sun san wannan yana daga cikin ita zumunta ta san wannan ya sadar da ita wannan ku shi ya yi ta ƙoƙarin ya tsinke ta to da mutum ya zo wuce ba zai iya wucewa ta kan siradi ba Allah ya kiyaye ya ku yan uwa mu sani lalle sadar da zumunci ba wani abu bane face bazulul khairi lahu ka baza hannunka na alheri zuwa ga yan uwanka Allah ya sa kana da wadata Allah ya sa kana da samu Allah ya sa kana da hanyoyi Allah ya buɗa buɗa cikin yan uwanka ko zakka cewa akai ka ba yan uwanka fiye da wanda zaka ba wa na waje idan za ka yi wani kyautayi kyautata wa ɗan uwanka fiye da zan da za ka kyautata wa wani na waje domin shi duk lokacin da ka kyautata masa abu biyu kai in sadaka ka bashi kana da ladan sadaka kana da ladan sadar da zumunci idan zakka ka bashi kana da ladan zakka kana da ladan sadar da zumunci shi kaga kiflai da tudu biyu kenan ka ci dan haka cewa sadar da zumunci kar ka dauka kawai sai dai wanke kafa ka je gidan mutum a bazulul khair lahum baza komar ka ta alheri kowa ha karami ha babba gwargwadon yadda kowa ya iya samu faɗaɗa zuba bayan zuwa ga 'yan uwanka ka kuma kame gabarin sharri ka kame sharri gabarinsu kar ka kuskura sharrin ka karami da babba ya isa zuwa ga wani cikin 'yan uwanka na daga cikin sadar da zumunci da ɗan uwanka an ce ba shi da lafiya ka zai ka duba shi na yana daga cikin sadar da zumunci wato ka zamanto kana ainihin wato wasa fakirihim kana lallashin talakawan cikinsu ba za ka iya wadata kowa a cikinsu ba amma ka zama duk wanda ya zo ka lallashe shi dan abin da Allah ya sa kake da shi ba shi ka lallashe shi ba bakar magana ba turbune fuska ba ma mutum ya zo ba dama ma ya ganka dan uwanka ne na jini an samu wasu ainihin wato sun shiga tsakiya ba ba za ka iya ganin sa ba wani sai ya mutu za ka dinga ganin ashe yana da yan uwa manyan mutane yana cikin talauci yana cikin bukata kawai sai ya mutu zai a zuwa sa wasu rumfuna na coge a yi ta dafo abinci a kula-kula ana kawowa ashe yana da uwa amma duk sun yi watsi da shi ba taimako ba agaji mutum ya tattare kawai ramin kura sai yayanta daga shi sai matansa sai yayansa kawai su suka san samunsa sauran yan uwansa ya san kuma idan da ta Allah za ta kasance akan sai faɗi ya mutu wansa kaninsa da sauran yan uwansa din nan ba mai gado domin yana da ƴaƴansa na jini yana da ƴaƴansa maza da mata da haka kaga su za a yi wa lizzakar misul haddul unsay da haka daga cikin abin da ake nufi da sadar da zumunci lallashin talakawa cikin yan uwanka in kai ma matalaucin da ya suka mutu al'amarin rayuwa sai haƙuri ku yi haƙuri kaza kaza ka lallashe su in kuma kana da su kana da shi bayar gwargwadon abin da kake iya bayarwa kuma ka lallashe mutum yana daga ciki in wani kaga ya kauce wa hanya ka tarbo shi ƴaƴan yan uwa wani saboda baya makaranta an kore shi ba kuɗin da zai ka sa a kirawo shi an ce ya fara bin yaran banza kirawo shi ka sa a mai da shi makaranta ka biya masa kuɗi ka ce in matsala ce in rashin sana'a ne kai kana da yadda za ka jawo shi ya zama mutumin kirki karka bashi ya taɓe karka bashi ya ɓata kuma yana cikin yan uwanka dole duk inda ka kewaya za a ce ya ɗan uwan ne da haka daga cikin sadar da zumunci shine wanda ya ɓata da kan hanya a dawo da shi da karantar da jahilan cikinsu ka sa su a makaranta karka ɗauka iyaye na da yadda muka taso za a ga a ƙasar hausa ana irin wannan wani za a ga hatta auratayya duk gaba ɗaya family ɗin allah ya yi mata irin wannan arzikin yanzu yawanci sai ka sai dai masu kuɗi kawai amma irin wannan arzikin ga mutum ya tara ƴaƴan yan uwa da an yi musu shayi su ci daɗi tare su yi kaza a ɗinka musu sabon kayan su warke kowa ya tafi gida kuɗin makaranta duk baya warewa sai ƴaƴansa kawai idan aka ce yara sun isa aure a family din duk zai tattaro su ɗiye musu kayan aiki duka ba a aurar da su matasa sun taso duk zai ja su in ɗan kasuwa ne kai su kasuwa wannan a kai shi guri kaza wannan a sa shi a guri kaza wannan a sa shi a guri kaza wa ithafu ganihim sannan kuma da kyautatawa wato kyautawa mawadatansu dan galibi mu kuma a irin zamantakewa mu idan kana dan uwa mai kudi ba ta inda zaka taimake shi kawai kai ne ka bude baki ya taimake ka ana yi wata hidima ta taso masa ko naira 200 ce da kai bashi karka ce ai ya fi karbi ya ba miliyan 100 baya me zaka bashi hidima ta taso masa me zaka yi masa a'a shi ma mawadacin cikin su ana sadar da zumunci daga kauye za ka taho sai ka taho da wake kwano biyu da kaji ko zabi guda biyu da daddawa da kuka da waye sai kawo a'a a cikin gari ne kana so kai masa ziyara ka san yana san gyada mai gishiri sai ka sai rabin kwano ka je ka kai masa karka ce a mai kuɗi ne ai kai ma wani abu da zaka a ka san shi yana son zogala to in ka ga mai zogala siya gwargwadon yadda kake da ta ɗari biyu ta ɗari uku ka je in ka je ka zo ka gaishe shi ne kuma ga wannan wanda yawanci za a ga ana maganar sadar da zumunci an fi tunanin mai kudin shi ne zai dinga taimakawa talakawa ciki su ko talakawa kawai so kowa sai kowa ba abin da zai in hidima ta taso shi zai ai mai kudi ne in kaza kuma wannan yan uwantakar ake so shi ya ji cewa yana da yan uwa duk da ya san ya fi su karfi amma ya san in abu ya taso duk gaba ɗaya suke zuwa su ma su taya shi to kaga wannan zai ji daɗi lokacin da su ma nasu ya taso ya musharaka da su daga ciki shine ainihin wato kai ziyara dawwamar da ziyara tsakaninsu wata rana a gaga shi babban mutum ya kai wa karami daga cikin dangi ziyara wani lokaci kila mawadaci ne ko mai mulki ne ma a ga kawai wata rana ya ɓadda sawo kawai ya kawo wani cikin yan uwansa wanda su kuma ba talakawa ne ba ya kawo musu ziyara akwai karfafar zuciya a cikin haka da haka yana daga cikin abin da ake so da kuma yin farin ciki da ni'imar su in Allah ya ni'imta wani cikin yan uwanka ta yashi murna ka taya shi farin ciki kar ka zama mai bakin ciki game da ni'imar da dan uwanka na jini ya samu sannan ka zamanto mai taya shi farin ciki da murna an samu karuwar haihuwa an samu karuwar aure taya shi farin ciki ya samu jari mai karfi taya shi farin ciki kayan da an rike su an sako su taya shi murna sannan kuma da takaici idan musiba ta samu ɗaya daga cikin su da bibiyar halayen su wai kwana biyu ni ban ji ban ga wani ba wance ba wacce na zuwa kuwa ni kamar kwana biyu ban ga wance ba a ce ai ba ta da lafiya ayya ai ni ma na san inda lafiya take sai kai ka tashi ka tafi tafakkudul ahwal amma sai ka shekara ba ga dan uwanka ba ka tambayar gida yake kalau yake me ya faru da shi ba abin da ya shafe ka kawai tunda kai kalau kake kuma kai kana cikin wadata kana cikin samu kana cikin iyalanka shi can shi ta shafa ba bibiyar halayyar juna kai sati ba ga dan uwanka ba wata shekara wani ma shekaru bai ga dan uwansa ko uwansa ko a cikin sa bayan haka kuma da girmama manyan cikin su da kuma tausaya wa ƙananan su da kuma haƙuri a kan cutarwar da wani cikin 'yan uwanka zai ma wani zai fata ma wani zai maka ba daidai ba wani zai maka kaza ka yi haƙuri da wannan cutarwar da kuma kyakkyawar zamantakewa da su 'yan uwa ɗin da kuma yi musu nasiha lalle mu sani 'yan uwa yanke zumunci a wannan zamanin ya yi yawa ya yi yawa zukata sun gurɓata kuma dalilan da ke sa a yanke zumuncin masu rauni ne in ka ji su kai galibin yanke zumuncin da ake a wannan zamanin don akan akan wannan duniyar kaskantacciya ce wani akan raban gado sun je a kotu an raba din amma an zo an yi kaza an yi kaza sai ga ba magana tsakanin wa da kani uwa ɗin uba ɗaya ballantana a ce dama uba ɗaya ne akwai dama wannan ainihin wato kuskuren fahimtar na yan uba misali amma wani za a ga uwa ɗaya uba ɗaya da za a ga dai duk wani ɗan gibi da za a iya samu a ce gaba ko ƙiyayya ko rashin fahimta za shiga ciki kana iya sa ranka ce babu domin wasu ɗaya uba su ɗaya amma za ka ga wannan kuma an shata layi ba ruwan kowa da kowa ba ruwan kowa da sabga kowa kowa haka 'ya'yansu kuma wani lokaci an gadar musu da wannan bala'in duk kuma ba don komai ba za a ga akan wannan duniyar kaskantacciya kai alherin Allah da farin ciki ya tabbata ga wanda yake kallon ƙarshen al'amura farin ciki ya tabbata ga wanda yake kallon ƙarshen al'amura baya kallon farko don haka yana ba da haƙƙi shi a karan kansa duk abin da yake wajibi a kansa yana ƙoƙarin sauke ko da shi ba a sauke man nasa ba yana kuma kwaɗayi a wajen Allah Allah ta'ala ya kwato haƙƙinsa da ke hannun waninsa lalle mu sani yanke zumunci wanda sharri ne galibi shaidan ne ke rura wannan wutar sai wani lokaci kaga iyaye sun gadar wa 'ya'yansu muna buƙatar mu yi haƙuri da juna mu ɗauke cutarwar da muke wa juna mu yi ƙoƙarin kyautata wa juna mu yi ƙoƙarin kawaici da kuma yin abuwa wa juna domin shi ne mafi alkhairin al'amura kuma ita ce shi ne magani mafifici game da cututtukan da suke damun mu a yau a cikin zukatanmu ya ‘yan uwa saboda yanayin lokaci wani lokaci yanke zumuncin nan za ga mata na aure su suke sababa wannan yanke zumunci ta hanyar yaɗa maganganu na sharri ta hanyar yada wasu miyagun abubuwa ta hanyar bunne wasu alherai da mutum zai iya gani ta hanyar ziga mazajensu ai wani na ai kaza kaza kaza kaza kaza wani dan uwansa ne wani za ga matarsa ce ba ta son dan uwan dan haka shi ma ta ya abin ya shafe shi tunda ba ta so shi ma baya so kuma duk wanda ta ce ba ta so komai kusancinsa da shi shi ma ya ja man layi wallahi ba zai so shi ba da haka wata gabar za ga iya mata su suke kunna ta ta tattare ta yarda ‘yan uwanta su kawo ziyara gidan si sati si sati biyu si wata daya su ci abin da suke so su sake amma kai ɗan uwanka ba dama yake ba fuska kai da gare ka ‘yan uwanka mata ba fuska a wajen matarka da aka ƙofar zumunci da ƙarfi da yaji an garkame ta an kulle a irin wautarta tana ganin wannan ya matsalaha ce saboda san kanta da take da shi kawai ita daga ita sai dai a kyautata wa 'ya'yanta in ba 'ya'yanta ba to sai kuma wani wanda ya shafe ta sai kuma wani wanda yake zuwa ya mata fadanci cikin 'yan uwan naka wani lokaci kuma takan tunkuɗa 'ya'yansu wajen munana wa 'yan uwa a gurɓata zumunci ita ce za ta sa a ji yara su je rashin kunya ko su je su faɗi abin da ba shi kenan ba game da kaji uwanka ubangiji madaukakin sarki ya yar uwa ki sani yana madakata yana jiranki amma akan samu wata cikin mata na gari wadda ita kuma tana zama sanadiyar kulle alaƙa da ta yi tsami tana ƙoƙarin ɗinke barkar da aka samu tsakanin ‘yan uwa shigowar ta gidan auro ta da aka yi ita kuma tana taka muhimmiyar rawa ta ga cewa zumunci ya ɗore yadda ya kamata ana samun irin waɗannan matan masu ƙoƙarin ɗinke zumunci masu ƙoƙarin ƙarfafar soyayya tsakanin ‘yan uwa ta hanyar ita za ta iya haƙuri a fahimce ta ba daidai ba a ce ta fiye kaza a ce kaza duk tana jurewa kuma tana yi wa mijinta nasiha ya kamata ka taimaki wani ya kamata wancan ba gaskiya tana ci an wato ta guri kaza ka san mijinta ba mai karfi bane ya kamata ka taimaka mata ita ce wani lokaci ma ya rufe ta da fada ke ina ruwanki yan uwanki ne ta ja ta yi kuma ta ce ai ni dai ba zan daina gaya maka kai hakuri ta ribaci wasu lokuta da ta gaira cikin farin ciki ta ci gaba da yi masa nasiha ya kamata dan uwan nan naka da kace kun daina magana ya kamata ai kai ne babba ai kai ne kaza kaza kaza kaza ana samun irin wayannan matan na garwaye da su kuma alheri ne zaman su cikin family suna kokarin dinke dukkan irin wannan matsalolin da ake samu suna kwadaitar da mazajen su akan ayyukan alkhairi sannan suna tarbiyyantar ƴaƴan su akan ganin girma da mutuncin bangaren mahaifinsu akwai wanda wallahi kanta kawai in yaran suka taso za ta sa bariya tsakaninta da ƴan uwan mijin kannansa da yayyinsa sai ku karo ku kiliya da ɗanta wallahi ku kula kama ba zai je gidanka ba ba wata mu'amala tsakanin ku da shi kawai amma ita dindin danginta ‘ya'yanta sun san danginta sun san da na kusa da na nesa ya ke ‘yan uwa ‘yan uwa musulmai duk wanda ta zama to tana kokarin yin wannan aikin alkhairin ubangiji zai saka mata kuma ubangiji zai gyara al'amuranta ubangiji zai kyautata ta Allah ya wuta mana irin su ya ku yan uwa mata ku ji tsoron Allah ku gyara tsakanin zumunci kar ku kasance daga yanke zumunci ya zama ta bangaren ku yake domin ubangiji la yakhfa alaihi khafiya ba abin da yake buya a gare shi in kin yi siddabaru kin yi kulumboto kin raba tsakanin mijinki da yan uwansa ubangiji ta'ala ko su basu gane ba ko shi bai gane ba Allah ta'ala ya gane ubangiji ta'ala ya ce fa'ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil dhalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sada da zumunci Allah madaukakin sarki kuma masu yanke zumuncin Allah madaukakin sarki shirya da su Allahumma a'izzal al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamkumullah
الله أكبر